نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا wanda insha Allah ta'ala za mu yi dauraya akan wannan aya wajen fitar da wasu yan fa'idoji da garin kuma sai mu kwana mu ci gaba da karatu aya ta gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Allah ta'ala yake saboda abin da ya faru tsakanin habilu da qabilu na kashe habilu da qabilu ne Allah ta'ala ce min ajli zalika saboda dalilin wannan ne katabna ala bani isra'il muka wajabta wa bani isra'ila muka rubuta musu a cikin littafi cewa annahu man qatala nafsan bi ghayri nafsin duk wanda ya kashe wata rai ba tare da wata rai ba faka'annama qatala an-nas jami'a to wannan kamar ya kashe dukkanin rayukan bayi ne ba shi daya wa man ahyaha haka nan wanda ya rayar da wata rai faka'annama ahya an-nas jami'a wannan shi ma kamar ya rayar da mutanen duniya ne ba shi daya ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات hakika manzanninmu sun zo musu da hujjoji gamsassu masu ƙwari thumma inna kaseeran minhum sannan sai gashi da yawa daga cikinsu ba da zalika a bayan wancan hukuncin da suka sani fil ardi la musrifun a bayan ƙasa sun kasance cikin masu ɓarna Allah ta'ala a wannan aya yana bayyana mana muhimmancin mutum ya rayar da wata rai hakanin yana nuna mana muzancin mutum ya kashe wata rai idan mutum za a kashe wani to dole sai an samu wata rai shi ma da kashe sai zama za a yi masa haddi ne ko za a yi masa kisasi da abin da ne kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة كان الله تعالى بأن شوى من وجب تام كوي بصافي أتشنقا والوكيل أكش لا دا دا باوى da bawa mace da mace duk wanda ya yafe wa ɗan uwansa wani abu na kisa da aka yi masa yake ya yafe diya to wanda zai bibiyi biyan diyar shi ya bi wajen karɓar kuɗi an da kyautatawa shi kuma wanda aka ce mishi ya bayar ɗin shi ma kada ya saurin kai saurin bashi ya yi ƙoƙarin biya shi ma da kyautatawa wannan sauƙaƙewa ne daga wani ubangijin kudu kuma jin kai game da Allah ta'ala ya bayani shi sa Allah ya cewa wanda ya ƙetare iyaka ya wuce iyaka ya ta'addanci bayan haka to lallai yana da azaba mai raɗaɗi Allah ta'ala ya kiyashe mu don haka malamai ke bayanin cewa kenan an ce wa mutane duk wanda ya zama ya kashe wata rai ba tare da wata rai ba to wannan kamar ya kashe dukkan duniya ne ba gida wanda wannan yake nuna maka irin daraja da ran dan adam take ci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala baya son barna wallahu la yuhibbu al-fasad Allah baya son barna wallahu la yuhibbu al-mufsidin Allah baya son mabarnata kowane tashi Allah ta'ala baya son shi duk wanda Allah ke baya son shi ke rena ne ban ji ba yana kin sa wanda ko Allah ya ki shi zai shiga ramar Allah zai yi wahala zai yi wahala to shi sa Allah ta'ala yi wannan bayani cewa kare sakamakon waɗannan mutane mun rubuta musu a cikin littafin attawa cewa duk wanda ya kashe wata yi babu wata hujja mai ƙarfi na abin da ya kamata a kashe wannan rai kawai ya yi ƙwarin kai ne ya yi ƙoƙarin kashe wannan rai imma saboda ya tsaye masa wuri imma ne saboda ya tsaye masa gaba imma ne saboda yana da hassada da abin da Allah ta'ala ya bai wa wani na baiwa ana samu ko ba a samu wani zai ga kawai saboda wani ya fi shi kasuwa ko wani abu sai je a kulla mishi sihiri wanda zai kashe wani mutum ko ba a yi to da kai da ka je wajen boka ka yi mai maka da shi bokan da ya yi dukkanin kuɗin wutar wannan kitin da kuya wannan bawan Allah yana da iyaye ko ba da shi yana da yaya yana da ƙanni yana da yayi yana da abokanai yana da kowa yanzu duk kun ɗauki nauyin waɗannan bayan Allah nauyin zunubin waɗannan bayan Allah duk kun ɗauka duk wanda ya ta kai shi da haushi kuna da babban zunubi na laifin da kuka ɗauka a wani kun ɗauka dalilin da ya sa Allah ta'ala ya ce kenan duk wanda ya kashe mumini da gangar da gangar fa da za mu jahannam sakamakon jahannam na farko ke sakamako na biyu وغضب الله عليه Allah ya yi fushi da shi kaga Allah ba zai ma dube shi ba a ranar kiyama wa la'anahu sannan Allah ya tsine mara albarka sannan wa a'adda lahu 'adaban 'azima Allah madaukakin sarki ya martanadin azaba mai girman gaske kaga duk wannan abu ne wanda yake da muhimmanci da ma mu shi wallahi darajar rai ba karamin daraja yake da ita ba yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa kada ka yadda ran wani mutum musulmi mumini ya tsawar da halinka Allah ta tsare mana imani wannan kenan jama'a to shi sa Allah ta'ala ya faɗi wannan magana cewa lallai wanda ya aikata wannan to kamar ya kashe mutane ne baki daya saboda me ya yi kisa a mahallin da ba shi ne ba shi yasa Allah ta'ala ce ku duba waɗannan mutane Yahudawa gashi manzanninmu sun je musu da wahayi da hujjoji mabayyana sannan sai gashi da yawa daga cikinsu bayan haka a bayan ƙasa suna yin barna suna kashe rai Allah ya ba mu labarin wannan cikin sosai baka wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون كتنا يا عند مكرية القولي دقوا بني إسرائيل cewa ba za ku zubar da jinin junanku ba ba za ku fitar da ɗan uwanku daga gidajen ku kore su ba kun tabbatar da wannan alkawarin da muka yi da ku kuna shaida hakan sai ga shi an wayi gari kun saba wannan ƙa'idar Allah ce kun ma'antum haulari sai ga shi ku ta kutuluna an kuka ku kuna kashe kawunan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum min diyarihim kuna fitar da wani bangare daga cikin sashin ku daga gidajen kuna koron su irin abin da ake kokarin tsinawa yau a cikin su Palestine ta kutuluna anfusakum kuna kashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wani sashin cikin ku daga gidajensu na fata gane wannan tawarruna alaihim bil ismi wal udwan kuna kokarin nuna ƙarfi a kansu ta hanyar barna da zunubi wa in ya'tukum usara Allah ya ce kada ku yaƙe su ba amma in an kamo su kuma a matsayin fursunin yaƙi tufarihum sai ku je ku ce za ku tsantar da su an gane wannan wa huwa muharramun alaikum ikhraju alhali haramun ne akan ku ko tun a karan fari kusa da sun gida din nasu ga kai da bani samari mutane ne masu saba da kawai ka duba abin da ya faru a laifin kusurkar kawo su aka yi a matsayin tsirarru na yaƙi an zo wannan wuri an zo ana ta ƙoƙarin a gyara a sulhunta a ɗan ba su wurin zama ana ta roƙo ne ba a ba su wurin zama sai ga shi an waye gari sun samu tamkini a wurin har suna ta koran mutanen yankin suna ta azabtar da su da goyon bayan wasu arna duba yawa abin da aka farfi ma tun da aka fara yakin nan na bakwai ga watan oktoba 2023 zuwa yau jama'a an kashe mutane sama da dubu talatin waɗanda mutane ke cewa zayoni sahayuyin abin sahayuyin suna nan ko sahayina suna nan suna koran mutane suna kashe su suna kwace gidajensu da filayensu ka duba hatta tura wannan yau da aka buɗe musu ido suka irin zalincin da ake yi suna ta ƙalubalantar shugabanninsu akan wannan kuma wallahi wannan fara yi musulunci duk da cewa mu musulmi rauni ba mu taka rawan gani a wannan abin da ya kamata ba in har arna za su ba yan uwansu tallafi kai tsaye don me ba zan ba nan ba bal ma wannan abin da ya fara kasar masar ba abin da kai shi shugaban kasar su sisi sai ya sa aka tsara aka tsara rufe kodin da ke tsakanin da falastinawa misra fa egypt kamar ba yan uwansu ba ya sa aka gidajen ma su kusa da wajen masu ɗan taimaka wa Falastina da sun hauro tun da ruwa ya tsakanin su ya je sa aka aka tashi mutane wani gaba da aka mai wani fili saboda wani kada ma ya samu daman ya zo inda za a taimaka ma tun da shi yaron ya gudawa ne daɗi na da gobe saurin zuwa yana nan akan mulkin ne ya yi biyar ya ƙara yin biyar ya ƙara yin biyar me zai faru wata rana za a waye gari yana haka wata rana za a waye gari yayi ya mutu ya kuma ga Allah karshen tika tika duk an gaba duk da wannan alkawarin da Allah ya yi wa banu Isra'il mana amma wallahi sun saba wannan alkawari kuma Allah ta'ala ya bayyana mana wannan a cikin suratul a'raf yana bayyana mana cewa sun sassaɓa wa irin wannan alkawarin da muka yi da su gaba daya ba su daraja wannan alkawarin da kai tsakanin tsakanin mu da su ba Allah ta'ala ya tare mana imani to Allah ta'ala ya ce da su wala qad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat hakika manzannin mu sun zo musu da hujjoji amma sun humma inna kathiran minhum sai gashi da yawa daga cikin su ba'da zalika a bayan wannan hujja bayananniya fil ardi suna a bayan ƙasa da musulfuna suna masu yin ɓarna. Ima ina fata mun gane wannan. Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu. Daga jama'a yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye wannan wannan ka'idar ba tana aiki kawai akan banu Isra'il bane. Hatta wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na irin waɗannan mutane da ke zuwa garuruwa su kashe mutane su ribace dukiyoyinsu su yi zina da matayensu kai ka ce ba musulmi ba ne haka ne ko ba ka ba ne ga shi nan muna gani a jahohi daban-daban a wurare daban-daban Allah ta'ala ya samu dace a ya zo a cikin littafin hidayatul qur'an karkashin wannan aya yana cewa duk mutumin da yake kame hannu gabarin zubar da jinin wanda yake haramun ne ya zubar to babu shakka wannan yana kiyaye alfarmar rai a duniya kuma ya kamata wannan a girmama shi a tsakankanin mutanen da ke rayuwa sannan wannan mutumi zai zama ya kubuta daga dukkanin wani abu wanda ke da ta'addanci Allah ta'ala a wannan aya yana son yankan hujja ne akan halittunsa da kuma tsayar da hujja akan bayinsa cewa kowane annabi daga cikin annabawa da manzanni babu wani annabi da bai isar da sako zuwa ga mutanensa ba saboda kada wani ya je gaban Allah ya ce to ai mu ba aiko mana dan sako ba ko mai gargadi ba jama'a ina fata an gane wannan sannan abu na gaba jama'a mu sani cewa ita kasan nan da Allah ta ya halicce ta bai halicce ta dan ai barna a cikin ta ba an gane wannan kenan duk wanda ke kokarin wannan aiki na kashe rayuka a bayan ƙasa sunan shi wa mabarnaci shi yasa Allah ya sifanta Fir'auna saboda abin da yawa banu Isra'il din ko me Allah ta'ala yake cewa ne wa idh najaynakum من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم أبقرة السورة الأعراف يقتلون أبناءكم ينا كرك شيء آيانكم ويستحيون نساءكم شفاء الله شيء وإن فرعون لعالم في الأرض قال لي فرعون وي يا كثن شيمي لقاوى أبايا قتا وإنه لمن المسرفين lallai fir'auna yana cikin manya-manyan mabarnata a duniya Allah ka sani mana imanin zaka jama'a ya zama wajibi a kanmu mu dinga kiyaye rayuka kada ka bayyana wani musulmi ya sarwanta a hannunka manzo Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi musulmi na kwarai shine wanda musulmai wanda waɗanda wanda musulmai suka kubuta daga harshensa cutarwa ta hanyar harshe ka zage shi ka ci mutuncin shi ka tozarta shi Allah ya ce wanda ya kubutar da wannan shine musulmin kwarai wa yadihi wanda ya kubutar da hannunsa gaban fitar da musulmi wanda zai dace wani musulmi ya zare shi da bulala ko ya ɗauki wani makami ya sare shi ko wani abu kamancin wannan Allah ta tsare mana imani to bayan Allah ta'ala ya gama wancan a a batu game da ainihin wato banu Isra'il da irin ayoyi da Allah ta'ala ya saukan musu, sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa, Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardh ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم الله تعالى يكتشوى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كدي ساكمكم وتندى سكي يا كر ألا دمنظرتا wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke kokari wajen yada barna a bayan kasa hukuncin su an yuqattalu shine a karkashe su aw yusallabu ko a kere su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a ainihin wato yanke hannayensu da kafafunsu ta sabani aw yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su daga ƙasa gaba ɗaya. Zalika lahum khizyun fi dunya wannan kam wulaƙanci ne tozarci ne gare su a wannan rayuwar ta duniya walahum fil akhirati azabun azim amma a lahira suna da azaba mai girman gaske illa alladhina tabu illa alladhina tabu min قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا سيدي فوأن سكر جاسك توبا min qabli an taqdiru alaihim tun gabanin ku damƙe su ku kama su wanda yayi wannan fa'lamu anna Allah ghafurur rahim to ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai al-Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Abu Dawud da sauran malaman hadisi sun rawaito hadisi daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akwai hadisai da yawa akwai hadisan Anas dan Malik akwai hadisan wasu da yawa daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka rawaito cewa sanadiyyar sokan wannan aya akwai wasu mutane daga kabilar Uraina da kabilar Ukul daga cikin Larabawa mutane hudu ne mutane hudu daga kabilar ukul mutane hudu daga wata kabila kabilar uraina sun taho wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka musulunta sai zazzabi da ciwon ciki da masassara ta kama su sai aka wayi gari gaba ɗaya garin madina ya ƙi zaune musu daɗi suna ta ciwo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to tun da haka ne mutane ne da suka zo daga ina daga ƙauyuka suka shigo birni to sun shigo birni an samu canjin abinci da canjin yanayin ruwa ko to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su to abinda za ku yi ku je bayan gari ku je ku da kira kuma da ke kiwo a wannan wuri ku je ku dinga shan fitsarin raƙumi da nunar raƙumi har kuwaiti waɗannan mutane suka fita waje suka je wajen waɗannan raƙuma suka je suka dinga shan fitsarin raƙumi da nunar raƙumi har aka wayi gari sun warke to amma halin ɗan adam falamma fahu yayin da suka warke daga wannan cutar قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم sai suka kashe mai gadin manzon Allah wanda yake wa manzon Allah kiwo sai suka kashe shi wastaqul ghanama wastaqul na'ama sai suka kora waɗannan dabbobi gaba ɗaya sun yi mai kenan sun yi fashi da makami haka ne sai suka kora waɗannan dabbobi sai wannan labari ya ishi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a farkon yini ya sami labarin abin da ya faru da su fa arsala fi atharihim sai manzon Allah ya aika ce a bayan su rana ba ta daga ba sai gashi an je an kawo waɗannan mutane an zo da su sai manzon Allah fa amara bihim فقطعت أيديهم سيمون الله يسا أكا يينكي هنا ينسو وأرجلهم دقفا فنسو وثمر أعينهم أكا تياير إذا ننسو و آه وألقوا في الحرة أكا جفت دسو أسكندوا يستسقون فلا يسقون سنة تشيوا أبامروا أبامروا أنهنا سروا a haka har sai suka mutu baki ɗayansu ina fata an gane wannan wannan riwaya ce ce ingantacciya sai abu kilaba wanda ya rawaito wannan hadisi yake cewa fa haula'i qaumun kun ga waɗannan wasu mutane ne waɗanda saraku sun yi sata laifi nawa wa qatalu sun kuma yi kisa nawa wa kafaru ba'da imanihim kuma sun yarda bayan imaninsu wa harabu Allah wa rasulahu kuma sun yaki Allah da manzonsa ina fata an gane wannan a wata riwaya ta daban fa amara bi masamirin fa usmiyat fa kahalahu manzon Allah ya saka nemo masalla aka sa ta ta yi ja a wuta sannan aka sa aka cuccusa idanunsu aka tsiyarar da idanunsu baki daya ina fata an gane wannan jama'a sannan wa qata'a wa quti'a aydihim wa arjuluhum wa ma hamasahum wa ma hasanahum aka yanke hannayensu da ƙafafuwansu gaba ɗaya a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi maza maza a je a nemo su da gaggawa cikin waɗanda aka aika a nemo su akwai wannan sahabi mai suna salamatu ibn al-akwa akwai wani salamatu ibn al-akwa akwai salama dan akwa shi wannan sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baiwa ne mutum ne wanda Allah ya mishi tsananin gudu mala shi ya fi raƙumi gudu kuma ya fi doki gudu kuma ya fi kare gudu to daga an kada tarihin shi in an je farauta aka tashi wata dabba yana zuwa ya wuce karnuka gaba ɗayansu ya je kama wannan abin da hannunsa wai dan kun ce za a je wai dan an ce za a je ne yanzu ai wallahi doki ba zai gashi zuwa ba babu wani raƙumi zai gashi zuwa kai da ɗan ƙwaƙwaran mashin ɗin kamawa ne kai sanin musu kenan don haka da aka tura su kamar da malaman siyar suka rawaito salama aka ce to salama hau doki ba ne ce musu ina aiki kungo sun hau da kai malam kawai ya biyan ke sar sai gashi ya san waɗannan mutane tun da ya arce malam ba su ganshi ba kawai sai gashi ya rufe waɗancan mutane ya musu a tara a tara ya dinga harbin su da da kibau ka ce kai wannan mutumi da naci yake in sun canza hanya an yi gudu an yi gudu sai same shi a ce yana jiran su a gaban su da haka har sai da sauran sojojin suka rike waɗannan mutane kuma kamar yadda wata riwaya daban ta nuna cewa a riwayar Imam Bukhari sahabin manzon Allah جرير ابن عبد الله البجلي الله يقرا من الشدة يجي سوى فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين من ظن الله يتوراني نيد وستواقع تمسلمي حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم من جي وجنس من سامي السنة قب دشقاوة ننقل الناس فجئنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai muka taho da su zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fakanu yaquluna sai suna cewa alma'u ruwa ruwa ruwa abamu ruwa mu sha wa yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annar annar manzo Allah ke ina wuta dai wuta dai wuta dai ina fata an gane wannan jama'a malaman tarihi sun yi kaito cewa su waɗannan mutane kun so kun suka ma wannan mai kiwon imam qurtubi yake cewa wa qad haka ahli tawarikh wa siyar malaman ke rubuta tarihi da kuma sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rawaito cewa annahum qata'u yad ra'i wa rijlaihi sun yanke hannayen wannan makiyayi da kafafuwansa wa gharabu ash-shawka fi 'aynayhi hatta mat suka dinga soka mushi kaya a idaninsa har sai da ya mutu wa udkhil madinata mayitan wani ya ganshi kawai an samu an dauko shi ana shigowa da shi garin madina sai ya mutu wa kana ismuhu yasar sunan shi yasar wa kana nubiyan ya kasance mutumin kasar sudan ne bakin mutum ne daga yankin kasar sudan kamar yadda malamai suka faɗa an gane wannan ko sai malam qadri ke cewa kana hadha al-fi'l wannan fa aika aika ya faru ne min al-murtaddina ga waɗannan mutane da suke ridda sanata 60 min al-hijra a shekara ta shida bayan hijira a wani riwayar ta Anas dan Malik ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahraqahum bin nar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kona waɗannan mutane ne da wuta ba'da ma qatalahum a bayan kuma ya kashe su saboda munin aikin da suka yi Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu wannan kenan jama'a to wasu malaman tafsirin kuma suka ce wannan ayar ta sauka ne sanadiyyan wasu daga cikin ahlul kitabi waɗanda sun kulla alkawari tsakanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai suka warware wannan alkawari suka tare hanya suna fashi da makami suka dinga aikata barna a bayan ƙasa ya zuwa cikin littafin musannaf na Abu Da Abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas ya faɗi wannan yake cewa Abdullahi dan Abbas ya cewa wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane mushrikai waɗanda suka riki alƙawari tsakanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka duk wanda ya warware alƙawari aka kama shi an gane wannan aiki to babu abin da zai hana a tsaye masa da haddi bisa ga abin da suka aikata na ainihin wato a a na ta'addanci sai dai kamar da malamai suka faɗa wannan hadisi wannan hadisi gaskiya isnadi ne wanda bai inganta ba yana da rauni kwarai Allah ta'ala ya samu dashi to wannan ayar Imam Malik da Imam Shafi'i alaihi ma rahmatullah suka ce da shi da abu saur da wasu daga cikin asabar ra'ayi suka ce wannan ayar ta sauka ne don ta yi bayani game da mutanen da suke musulmai kuma suna yin aikin fashi da makami suna ƙoƙarin aiwatar da barna kuma a bayan ƙasa malam ibnu mun birge cewa wannan zance na maliku magana ce kuma ingantacciya don haka duk wani mutum da yake musulmi ne amma an same shi yana fashi da makami to wannan ayar za ta yi aiki a kansa sai dai za mu zo mu je da malamai suka karkasa wannan hukuncin yaya hukuncin ya kamata ya zama kamar yadda malam muhammad aminu shankizi rahimahullahu ta'ala ya faɗi a cikin littafin sa na adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an Allah madaukakin sarki ya dace da mu zaka jama'a kun ji bayan wannan jama'a wasu da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ayar fa ta sauka ne akan waɗanda ba mushrikai ba shi yasa ma Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kace dai shi kafiri ma galibi baya tuba ko kuwa mutum da yake arni wani tuba zai ya za a gane ma tubansa ya tuban yana da wahala amma wanda yake musulmi sai yake na tuba na daina domin Allah wannan sai ka tubansa jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace dan haka wannan jama'a kenan to amma fa misali mutum ne dan fashi da makami ya zalunci mutane ya mutu fashi da makami yana kafiri kwatsam sai ya tuba ya musulunta ya zama musulmi ya daina wannan aikin to shin idan an kama shi za a tsayar mai da hukunci ba za a yi ba shin kayan da ya sata a da za a kallafa masa cewa sai ya biya ba zai biya ba me yasa saboda malamai suka ce al-islamu yahdimu ma qablahu shi musulunci yana ruguje duk wani sako da mutum da yayi kafin shiga musulunci to Allah ta'ala yana gafarta mishi suka ce amma musulmin da yake dan fashi da makami sai ya tuba ya ce ya daina to duk abin da ya sata na mutane sai ya mayar musu da kayansu in dai wannan duke tana nan to ya je ya maida musu da kayansu in ko ba ya da shi to sai dai ya je ya roƙa ya ce a gafarta mishi lokacin yana dan fashi yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma yanzu yana roƙon a yafe masa saboda wannan abin da ya yi jama'a ina fata an gane wannan Allah maɗaukacin sarki ya dasar da mu za ka jama'a ku ji don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa waɗannan mutane wannan ainihin wato hukunci daidai da irin aikin da suka yi Allah maɗaukacin sarki ya tsare mana imanin wannan kenan jama'a matsala ta biyu sai malamai suka yi saɓani game da hukuncin ɗan fashi da makami ko mutumin da ke harkar kidnapping ko mutumin da ke harkar ainihin wato shiga gidaje ko wasu wurare yana ƙwace dukiyoyin mutane in ma dai ya tsare hanya in ma dai a shigo gari da bindigogi in ma dai a yi irin waɗannan abubuwa malami sun yi saɓani akan wani irin hukunci za a yi musu sai wani ɓangare na malamai suka ce za a yi mar hukunci ne da gwargwadon irin aika-aikansa duk wanda ke tsare hanya yake kwace dukiya a hannun mutane to kai tsaye za a yanke hannayensa da ƙafafuwansa ta saɓani an gane wannan aiki ma'ana shi fashin kawai yake yi amma baya kisa baya kisa amma yana fashi da makami mun gane wannan aiki haka wasu malaman suka ce wasu malaman suka ce kuma wa in akhadha al-mala wa qatala amma idan ya kwace dukiya sannan kuma ya kashe rai qutti'at yaduhu wa rijluhu thumma suliba za a yanke hannayensa da kafafuwansa sannan kuma a yi ne a kere shi an san kerewa ko shi ne crucifixion a zuwa daura wani abu kaman cross a sa mutum a bankara hannun shi kafin shi a bubbuga ma kusa idan an mara kafa ba kawai za a soke shi bane ba za a mai punishment bane ya dan kwanaki haka za a bashi har sai ya mutu babu abinci babu abin sha ba komai haka za a yi mar a bashi har sai ya mutu kai wasu malaman ma suka ce har sai naman jikinsa ya fara dagargajewa rana ta fara kodar da shi ya fara zagonyewa sannan za a saukar da shi me yasa za a yi wannan saboda gobe kada wani ya aikata irin wancan mummunan aika-aikan da wancan ya aikata don ya zama izina a gare shi. Ima ina fata mun gane wannan. Allah maɗaukacin take sa mu dace. To sai malamin ta ce, fa'iza ƙwatala, walam ya mala, idan aka kashe mutum, sannan sai ya zama ko mutum bai ainihin wato karɓi dukiya ba. an gane wannan aiki in ya kashe amma bai ɗauki dukiyar ba misali haya kilas ne kawai shi aikinsa kawai a biya shi ne ya je ya kashe wani ko kuma ma kawai in zuciyar shi ta mar zai je ya kashe mutum amma bai da buƙatar ma dukiya to wannan hukuncin shi ne kawai a kashe shi kai tsaye ina fata an gane wannan jama'a idan kuma bai ɗauki dukiya ba kuma bai kisa ba amma dai shi ɓarawo ne me za a mai nufiya sai a kore shi a garin gaba daya kidan kaga ashe fadin Allah ta'ala inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu akwai inda zai aiki haka ne aw yusallabu ko a kere su akwai inda zai aiki aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu a bisa sabani a yanke hannun dama a yanke kafar hagu shi ma yana da mahallinsa aw yun fawmin al-ardi ko kuma a kore su gaba daya a bayan kasa a kore su a garin gaba daya ko a kasar gaba daya ashe kowanne yana da mahallinsa da ake so a ainihin wato gudanar da shi jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace wasu daga cikin malamai kamar irin su al-qadi Abu Yusuf yana cewa idza akhadha al-mala wa qatala idan mutum ya ɗauki dukiya sannan kuma ya kisa suliba to za a je ne a kere shi wa qutila ala al-khashaba sai a kashe shi akan wannan me akan wannan abin nan katakon da aka kere shi akai irin yadda ake yin fashi da makami da ko ai muna gani in an kama su sai a je su bayan gari sai a daure shi alkin me alkin duro sai sun sha rana duran an cika shi da yashi sannan kuma a sa jami'an tsaro su da bindiga kuma a bukin rugu-rugu da bullet sannan a kashe su ina fata an gane wannan kaga shi wannan an kwaikwayi irin hukuncin musulunci saboda jama'a a Najeriya mun yi wani shugaba jajirtacce wanda ba taɓa samun irinsa ba a cikin shugabannin Najeriya amma saboda tarihinsa ba wansa nan ne bane shi yasa mutane da yawa ba su san shi ba shi ne nan general murtala ramat muhammad allah ya gafarta mishi a lokacin mulkinsa da za a rubuta constitution ɗin ƙasa sai da ya ƙoƙari duk wani hukunci da za a wa wanda ya aikata wani mummunan aiki sai da aka duba ayan ƙur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan aka ciro wannan hukuncin aka rubuta shi a rubuce a wannan kundin amma yan demokradiyya suna sun lalata ko yi matsiyata sai a ce ai akwai constitutional amendment sai a ce ai wancan menene wancan military menene menene military document ne military documentations ne saboda haka wannan abin sojoji ne suka yi su kuma masu ƙeƙasasshiyar zuciya ne ba su da tarbiyya ba su da kaza saboda haka babu wani abu da za a iya yi wanda kuma kaga wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu da haka jama'a kun ji yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye wannan kenan jama'a to Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala shi abin da ya faɗa yake cewa da shi da Sa'id ibn Musayyib da Umar ibn Abdul Aziz da Mujahid da Dhahhak da Ibrahimun Nakha'i dukkan sun faɗi cewa al'imamu mukhayyarun fil hukumi ala muharibin an baiwa shugaba zaɓi a kan waɗanda aka kama su da harkar ta'addanci da yin fashi da makami. Jima mun gane wannan? Ƙwarai da gaske. An baiwa shugaba zaɓi ne. يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصلب أو القطع أو النفي بظاهر الآية ite cewa an musu hukunci da kowane irin hukuncin da Allah ta'ala ya wajabta an ba su dama su hukunci da shi na me na kisa ko na kerewa ko na yanke hannaye ko na koran mutum daga ƙasa gaba ɗaya ina fata an gane wannan to shine abdullahi abbas yake cewa ma kana fil qur'ani aw fasa'ibuhu bil khiyar duk hukuncin da kaji qur'ani ya kawo sai aka kawo cewa aw ba wa ba kun gane kuwa aqafin ya zama kalma aw ce to an bai wa ma'abocin wannan aikin zabi ne ya zabi guda daya ba ku gane ba kun gane ba ku gane ba mu dauki aya daya Allah ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da laifin rantsuwa ya sashiyar rantsuwa da kuka yi walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai dai Allah zai kama ku ne da abin da kuka kudurta a cikin ranku na wannan ainihin wato rantsuwa sai Allah ce fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin kaffaran wanda yi rantsuwa irin wannan kuma ya zama zai karye wannan rantsuwar ya aikata abin da ya alƙawari it'amu 'asharati masakin ya ciyar da miskine guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga cikin tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku hukunci da nawa kenan wannan na farko aukis watuhum ko kuma kaji aukis watuhum ko kuma ya musu dinki ya dinka musu kaya sai guda goma wuce da nawa aw tahriru raqaba ko kuma ya yanta wuya in yana da shi ya yanta bawa ko baiwa idan yana da ita mun samu nawa faman lam yajid wanda bai samu ukun can ba fasiyamu salasati ayyam to yayi azumi azumin kwana uku zalika kaffaratu aymanikum idza alaftum Allah yake wannan shine kaffarar rantsuwanku idan kuka yi rantsuwa wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku yanzu mu duba yanayin yadda aya ta jama'a kaffaransa shine farko aka ce mene ya ciyar da miskini guda nawa guda goma au kiswatuhum ko kuma e musu ɗinki nawa na biyu mutane goma au tahriru raqaba ko ya yanta wuya mun samu nawa uku aka ce to wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun can ba fa siyamu thalathati ayyam to ya azumi uku amma saboda jahilci a cikin mutane yanzu yau kika ji wallahi ni ba za ka sani azumin azumin kafara ba wa ya ce maka azumi yake fara yi qur'ani ya ce kafaran sa shine mene ka ciyar da mutane goma ko ka tufatar da su ko ka yanta baiwa kaga nan an baka zabi ne duk wanda kai a cikin ukun nan kai daidai kuma wannan rantsun ta yi ne ta faɗa kanka to shine abin da Abdullahi Abbas yake magana anan tunda an ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard kenan kaga kowanne ɗaya daga cikin hudu idan shugaba yayi hukunci akai yaya yayi daidai haka wasu daga cikin malamai suka faɗa musamman su imamu malik allah maɗaukakin sarki ya yi wato gafarta musu baki ɗaya an gane wannan ko jama'a saboda wasu malamai suka ce faɗin allah ta'ala ɗin nan au wasu suka ce a'a au littarfe wannan au ɗin ana maganin jerantawa ne idan an samu mai yin kaza a mai hukuncin kaza in an samu mai kaza a mai hukuncin kaza in an samu mai kaza a rashin hukuncin kaza saboda kowanne ya zama ya shafi kowane irin haddi wanda za a yi ina fata an gane wannan jama'a kenan kamar yadda malamai suka faɗa to sai malam qurtubi yake cewa fa innaka tajidu aqwalahum annahum yajma'una alayhi haddayn fa yaqulun to da wannan ne zaka ga malamai suna hada haddi guda biyu sai su ce yuqtalu wa yuslab za a kashe shi kuma za a kere shi wa yaqulu ba'dhum wani bangare su ce yuslabu wa yuqtalu za a kere shi ne tukuna sannan a kashe shi wa yaqulu ba'dhum tuqatta'a yaduhu wa rijluhu wa yunfa za a yi mata za a yanke hannayensa da kafafuwansa sannan kuma a kore shi jama'a ina fata an gane wannan sai ce amma walaysa kadhalika al-aya ولا معنى أو في اللغة قاله النحاس النحاس ما النحاس ke cewa wannan ba shi daga cikin kaidar lugha kamar yadda malamai suke bayani jama'a ina fata an gane wannan ibn atiya alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa muharrar wajiz yake cewa wa baqiya an-nafi lil mukhif faqat wal mukhif fi hukm al-qatil wa ma'a dhalika فمالك يرى فيه الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانا sai malam ke cewa kun ga a wannan tsari idan mutum ana jin tsoron zai iya yin ta'addanci ko zai iya aikata wani aiki wanda yake mummuna to a wannan yanayin me za a yi masa shine wanda za a kore shi a bayan ƙasa gaba ɗaya ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace faɗin Allah ta'ala auyun faumin al'ar ko kuma a kore su gaba ɗaya a bayan ƙasa ma'ana a kore su a ƙasan ko a garin ko a yankin gaba ɗaya to malamai da yawa sun yi saɓani a kan wannan ina fata an gane wannan wasu malaman suka ce za a ɗauke shi a je a kai shi can wani garin ne a je kuma a sanya shi a gidan yari kai wasu malaman ma cewa suka yi abin da ake ce auyun faumin al'ar a wannan zamanin namu shine gidan yari kamar yadda Muhammad al-Amin Shaqiqi alaihi rahmatullah yi ainihin wato waɗannan bayanai jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace a bayan wannan a da yawa daga cikin malami suke cewa fadin Allah ta'ala aw yunfa min al-ard din nan shi ma din yana da hukuncin sa mai zaman kansa ko dai a kori mutumin gaba ɗaya ko kuma me na'am ko kuma ya zama cewa an kore shi ma'ana ba kora ba ce ta kawai a sake shi tafiyarsa a ɗaukan shi za a yi a tafi da shi garin sannan a je a sashi a gidan yari malam muhammad amin shankidi haka ya faɗa a cikin tafsirinsa ina fata mun gane wannan allah ta'ala ya samu dace haka nan gabanin wannan faɗin sa cewa au yusallabu ko a yi me ko a kere mutum wani irin kerewa za a yi mar wasu malamai suka ce fa abin da za a yi mar suka ce yuslabu hayyan za a kere shi ne yana raye thumma yuqtalu bi rumhin sai a kashe shi da me da mashi wa na'uhu ko makamancin wannan a wa yamna'u ko yumna'u min ash-sharab sannan za a hana shi abin sha wa ta'am da abinci hatta ya mutu har sai ya mutu kaga ne hukuma ce mai girma kwarai da gaske wannan kadai idan wani ya ga an wa dan uwansa malam wallahi ba zai ƙara aikata irin wannan bannan ba haka ne ko ba ka bane Allah ka shiryar da mu don haka jama'a kun ji aw yunfu min al-ard okay na'am sai wasu malaman suka ce a'a yuslabu hayyan kuma yuqtalu bi rumhin za a za a kere shi ne sannan a kashe shi da ainihin wato a mashi ko makamancin sa wasu malaman suka ce a'a yuqtalu awwalan abinda za a fara yi za a fara kashe shi tukuna ko dai a datse kansa ko dai a yi mar wani abin da zai zama ya mutu gaba ɗaya thumma yuslabu ba'da al-qatl sannan sai a yi ne sai a kere shi bayan ya mutu wa qila wasu malamai suka ce yunzalu ba'da thalathati ayyam bayan kwana uku sai a saukar da shi daga kan wannan abin da aka kere shi almuhimmi dai kun ga a kwana uku na ya fara ribewa ko ya fara wari ya fara fitar da wasu ruwa da ruwan mugunya da ruwan gyambu yana fita a jikinsa wannan zai zama darasi ga wanda zai aikata irin wannan mummunan aikin ya kame hannunsa an gane wannan ko sannan auyun fomin al'abdi ko a kore shi a ƙasar gaba ɗayanta a ce gaba ɗaya an kore shi to shi ne malamai suke cewa malamai sun yi saɓani game da wannan malam asuddi yake cewa وهو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله kace ai abin da ake nufi a wannan kowa ya gudu za a yi ta neman shi ne a tura da dawakai da masu yawo a ƙafa har sai an kamo shi an tsaye masa da hanyar Allah aw yakhruj min dari islam haraban mimman yaqlubu ko kuma kawai ya san ana neman sa in an kama shi ya san kashe shi za a yi to irin wannan koran ake magana shi da kansa ya kama hanyar tserewa don ya san an yi declare shi mene wanted kamar yadda gwamnati ya yi sai a ji a ta manna hotuna a gidajen tv da gidajen rediyo a ce wane wanted duk inda gan shi a kawo shi har gwamnati ma ta sa me ta sa wani kyauta na musamman duk wanda ya kamo wani zai zauna irin yadda aka wa Nnamdi Kanu sai ga ɗan banza ya gudu ya tafi can wata ƙasar can aka ji aka shako ɗan banza ka dawo da shi na fata mun gane wannan to irin wannan za a yi mar ba kuma irin ta inda mukuraɗiyya ba in an zo a ta shari'o'i ana shafa kansa ana shafa kansa yan rajin kare haƙƙin ɗan adam musulunci ba wannan jama'a once aka same ka ɗan ta'adda ne kai matsiyaci ne kai mala kawai sare kanka za a yi ba wani jinkiri yau me za a me za a ɗaure kashin za a ɗaure ko ko igiyan za a ɓata wanne za a yi imana kan ba wani cewa ɗaura kashi ko a ɓata igiya zai ɗauru na'am ba zai ɗauru ba to su inda mukuraɗiya da maka suke kullum hukuncinsu yana saɓa wa nawa yana saɓa wa na Allah subhanahu wa ta'ala ne an gano wannan jama'a Allah ne wani kujerar ku ara mana su biyu ne Allah madaukakin sarki ya samu dace daka jama'a kun ji wannan kenan daka sai wasu malamai suka ci gaba da cewa a'a wasu malamai suka ce ba haka za a yi ba kamar Ibn Abbas da Anas bin Malik da Malik ibn Anas da Al-Hasan al-Basri da Malik ibn Anas sannan sai al-hasan al-basri da as-suddi da ad-dhahak da qatada da sa'id ibn jubayr da yawa daga cikin malamai sun kaito wannan amma wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan kamar yadda wannan yake shi ne zance ibn jarir tabari daga abdullahi ibn abbas da sauran sahabbai wasu malamai suka ce huwa an yam huwa an yunfau min baladihim ila baladin akhar shine a kore su daga asalin garin nan nasu zuwa wani garin aw yukhrijuhum sultan ko shi shugaba ya fidda su aw na'ibu ko mataimakin sa min ummalatihi bil kulliya a fitar da shi daga wannan yankin gaba daya mana aba al-khurasani da sa'id ibn jubair da su al-hasan al-basri da su imam az-zuhri duk sun tafi akan wannan ainihin wato fatawar wasu kuma suka ce ai abin da ya faru za a kore shi ne amma ba za a fitar da su daga ƙasar musulunci ba sai malam abin shafiɗi yake cewa wa zahaba jama'atun ila anna al-murad bin nafyi fi al-aya as-sijn wasu malaman suka ce abin da ake nufi anan shine a sanya mutum a gidan yari saboda me li'annahu nufiya min si'ati ad-dunya ila dhiq as-sijn saboda shi an kore shi daga duniya da ke faffada an mai da shi gidan bursu wani wuri mai kunci فصار المسجون كأنه منفي من الأرض sai zama wanda yake gidan yari kamar an kore shi a ƙasa ne gaba ɗaya illa min mawdi' istiqrarihi in ba a wannan wurin da yake zaune ba wuri dan kut shi yasa sai kafa hujja da faɗin wasu da suke zama a gidan yari suka ce wai kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-amwat fiha wa al-ahya wai an fitar da mu daga duniya alhali mu ƴan duniya ne har da rayuwar mu fa amma an fitar da mu daga duniya mu dai ba rayayyu ba kuma ba matattu ba idza ja'ana as-sujjanu yawman lihajatin idan masu tsaron gidan yari suka zo mana wata rana dan nemo ta bukata ajabna sai mamaki wa qulna ka ce oh ja'a hadha min ad-dunya la ga wani ya zo daga duniya to ai misali mutumin da ke aikin aikin prison service ko abin da ke cin shi mene yanzu correctional service ko wayan dan gyara correctional service gidan gyaran hali to yanzu kaga shi zai gama aiki ne ya je ina ya tafi gida ya harkokin sa ran dutin sa yazo yayi to in aka zo wajen sai ce oh ga wani fa yazo daga duniya su ko ina suke uhu jama'a mun gane wannan wannan daga cikin maganganu da malami suka yi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan kenan jama'a mas'ala ta gaba shine mas'ala game da cewa to yanzu mun ji hukunce hukuncin guda uku ko guda hudu to yanzu wani irin ta'addanci mutum zai yi a ɗauke ɗaya daga cikin irin waɗannan hukunce hukunce a ɗaura masa za mu zo mu ji saɓanin malamai da abin da malaman suka tattauna a junansu da kuma abin da yake shine nan mafi rinjaye na abin da malamai suka yi bayani akai na irin laifukan da zarar mutum yayi za a ainihin wato kere shi ko za a kashe shi ko za a kore shi a gari gaba daya sannan abu na gaba jama'a shine za mu zo mu ji yanzu kawai in gwamnati ta yi hukunci majalisa ta zauna aka ce to yanzu an yi hukunci duk wanda aka kama da kidnapping a kashe shi wannan yana bukata kashe kotu za mu zo mu jaye yana bukatar sai an kai shi kotu an yi shari'a sannan a ce a yanke masa hukunci ko koya abin yake Allah ta'ala ya rasa da mu da alkhairan duniya da lahira muna zaune ga ɗaya daga cikin malamanmu kuma ɗaya daga cikin ibin wannan masallaci malam Abdulhamid Ibrahim Alkishi daga garin Ramin Kura ya zo mana ziyara a wannan majalis namu mai albarka Allah ta'ala ya saka kamusu da alkhairi baki daya ni dai nan tsaya insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga ya kure insha Allah ta'ala zan so shi malam za mu bashi dama ya dan ce mana wani abu ya gaya mana wani abu wanda zai mai amfani a gare mu insha Allah ta'ala dan na san malam baya raba tare da shi muna fata Allah ta'ala ya riko da hannunsa ya taimaka masa wajen faɗin abin da yake so kuma ya da shi malam fa tafaddal kuma ku jira malam yau kashi fita da yi mana yawa
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي الهادي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وأنا معهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
bisa hakika ina farin ciki da kasancewa na a wannan majalisi na shi malamin mu, malam Bukhari Muhammad Malami a, domin gabatar da tafsiri da aka saba irin wannan wata ta Ramadan fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana a, kusan makasudin zuwan gaskiya ziyara ne kamar yadda ya ka ambata kasancewar tafsirin kusan ya saba da yadda ake gabatarwa a dukkan yankin gaba da za ga ana gabatarwa ne bayan la'asa amma shi ko malam bisa ɗabi'a tintintini yana gabatarwa ne da safe so watakila la'akari da wa'yansu maslaha ne da kuma yanayin wuraren ya dace a ce dama ana nawa'awa idan waɗancan suna yi lokaci kaza to sai zamto kuma ana yi a lokacin da ake ganin mutane za su samu sarrafin halartar karatun Allah subhanahu wata'ala ya samu dace kuma bayani kan abin da yake shafi kima da daraja na wannan watan ina ganin in an faɗa to maimaici ne sai dai malamai suna cewa babu mafi alkhairin aiki da mutum zai yi a irin wannan wata fiye da lazumtan alkur'ani mai girma yana daga cikin lazumtan alkur'ani mai girma halartar karatuttuka irin waɗannan domin shi kan shi watan kusan ya samu daraja ne da ƙima dalilin kasancewar alkur'ani mai girma saukakke ne a cikinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran malamai suke cewa banda kawo wannan kaidin dake gaban shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran da ya zanto wata ramadan ba shi da wani falala babu wata hikima na ambatan shi amma sai Allah ya kawo cewa ya samu wannan falalan ne dalilin saukar alkur'ani mai girma kuma shi kanshi wanda aka saukar masa da alkur'ani mai girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku samu ihtimaminsa da alkur'ani mai girma a cikin irin wannan watan ya sha bamban da ihtimaminsa da alkur'ani mai girma a sauran watanni baki da kamar da ya inganta cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama jibril alaihi salam kana yudarisu annabi sallallahu alaihi wa sallam alquran yana mudarasa wa ma'aikin tsira da aminci sabbata a gare shi alqur'ani mai girma sa'annan kuma abu na biyu na daga cikin abubuwan da ya dace a ce mun mai da hankali da shi a wannan watan salloli na nafila wajibi dama salloli na wajibai abu ne wanda shi ke ga dukkanin musulmi na kirki na kware zanto ya kiyaye to ka yawaita a ibada na nafila a ciki sosai da sosai zai zame maka ƙarin lada ne sa'annan zai zame maka ciko ne na abin da ba a rasa ba na tawaya gobe kiyama a waye gari Allah subhanahu wata'ala kan iya duban wannan aikin naka kuma ya shigar da kai aljanna wannan kenan sa'annan kuma yana daga cikin ayyukan da mutum ya dace ya yi ƙoƙari ya rinka yi al'amari na ciyarwa musamman la'akari da yanayi da ake ciki a ƙasan baki ɗaya da yankin duka kakka zanto a kodayaushe tunaninka shi ne ka ji ka bulayi a baka a'a ya zanto ka yi ƙoƙari kai ma ka baya wannan shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-yadul ulya khairun wa ahabbu ila Allah min al-yadi sufla wa fi kulli khair hannun da take madaukakiya ita ta fi soyuwa kuma ta fi alkhairi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sama da hannun da take ta ƙasa kuma khairu sadaka juhdul muqi mafi alkhairin sadaka shine ƙoƙarin marashi ƙoƙarin mara shi kuma baka da wani lokaci da za ka yi sadaka fiye da lokacin da kake da numfashi da zaran an janye numfashin to kuma shi kenan an shiga hauma hauma ya inganta cikin sahih bukhari da muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin sadaka shine an tasaddaqa wa anta sa'ihun shahih ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqr فلا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ما إيكي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا ما في الخير صدقة شيني كي صدقة كان جيد لا فيها كان كما جن دان كرارو wanda masu bayarwa su ma suke ji yace kakka jinkirta har sai rai ta kai makogaro ka fara cewa abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko baka faɗa ba dama nasu ne domin kai abin da baka ci ya riga ya ƙare to mu yi ƙoƙari ya zanto mu yawaita irin waɗannan ayyukan in koma baya wallahi babu alkhairi ga mutumin da baya koyan karatun alƙur'ani mai girma baya kuma bibiyan shiryarwar da alkur'ani mai girma yake yanzu ka ga ayan da mala yake kai inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'azim wanda za ka ga kai tsaye kawai wannan ishu ɗin da muke ciki ne a Najeriya fa. Ta yadda zai nuna maka babu zaman lafiya in ba abu shari'a ba. Ka ƙaddara wannan ƙasar da muke ciki ƙasa ce ta ziryan ɗin musulmai da ake aiki da shari'ar musulunci. To inda za a implementin ɗin wannan aya to za fa a wuce wurin gaba ɗaya. to amma babban matsalar za ka samu ga abin da take ita ce hanya mai bullewa a rayuwar tamu amma kuma hukuman ba ta su hukuman ba ta su ka taɓa jin cewa an zartar ma da wani hukuncin kisa kuma an tabbatar wa da wani hukuncin kisa a kotu hukuma kuma ta bari an zartar da wahalan gaske to kuma ana cewa ana ta neman aminci ana ta neman aminci ko babu abin da zai tabbatar da wannan amincin illa abin da Allah subhanahu wata'ala ya kasara Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan wanda tun a jahiliya suna cewa alqatlu anfa lil qatl aw alqatlu abqa lil qatl tun a jahiliya fa kafin ma zuwa musulunci suna cewa kisa shike hana kisa kamar yaya saboda duk wanda yayi kisa ya tabbatar da cewa za a kashe shi to sai yayi tunani so dubu kafin ya fuskanci wannan kisan kuma kafin ya gama wannan tunani dubu ɗin tabbas ba zai kisan ba da wannan Allah subhanahu ta'ala ya wadatar da mu game da duk wannan fasahan da suke ganin fasaha ne al-qatlu anfa aw abqa lil qatl yace wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab inna san inna kashi za a kashe to zan bar kisan domin wanda zan kashe din ya rayu ni ma kuma na rayu an ƙaru ne ko an rabu an ƙaru to gaskiya duk ire-iren waɗannan abubuwan babu wanda zai iya amfana da shi kuma ya sani ya ƙara masa imani ya kuma tsare masa lalacewar rayuwa dalilin aikata irin waɗannan abubuwa sai waɗanda suke daurewa su riƙa shaida majalisi na karatu irin waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka baki ɗaya ya kuma shirye mu ‘yan ta'addan da suke cikinmu Allah subhanahu ta'ala ya shirye su, in ba masu shiryuwa ba ne Allah subhanahu ta'ala ya yi maganinsu. Malan da yake daurewa yake irin wannan ta'alimi Allah subhanahu ta'ala ya biya shi, هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته malam jazakum Allah khairan wannan ya ta kungiya da ta bayan da shi Allah ta'ala ya saka da kai kuma muna fatan da mutu da kai da insha Allah lokaci bayan lokaci muna jin daɗi na nazartar mu babu shakka wannan bayanai na su fa'idar da kwarai da gaske kuma mun ji daɗin wannan ziyara dama haka ne mai tsakanin sunci muna fata Allah ta'ala ya ƙara mana zumunci tsakanin mu Allah kuma ya sani tarayya cikin alkhairai da kokarin karantar da mutane abin da ya dace da Qur'ani sunna baki ɗaya. Kusan kowa yana da abin da mun ci ba. To shi ke da insha Allah. Idan za mu daga ta insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala ya zata yi wa rayuwar duniya da lahira. Duk abin da muke jin tsoro Allah ta'ala ya mai maganin ka. Allah ya mai roƙonka ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. Allah ya karɓa mu dukkan ayyukanmu. da Allah ka kwararo mana da haƙuri ka tabbatar da gadigan makan addini kuma ba mu nasara a kan mutane su kashirai Allah mu zalamanka dukkan masu gwazo da kai Allah ta ala ka jama ya Allah kiyan su masu iman masu yin azumi iman wa hisab kiyan su masu yin tsayuwar dare iman wa hisab Allah kiyan da su wanda ake yin tabbacin waɗannan daraye da waɗannan lokutan Ramadan Allah muna roƙonka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya. Mu da muke da lafiya Allah ka kare mu da lafiya. Allah muna roƙonka idan lokacin mutuwar mu ta yi Allah ka sa mu cika da kada na iya rayuwa ba. Allah ka sa mu kyawun kashe. Subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام ورحمة الله السلام عليكم ايش لك السلام عليكم